رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da wuri a wannan majalisi a yau rana ta litinin 26 da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari da arba'in da biyar wani yana ga daidai da sha ɗaya da wata na tara shekara ta dubu da ashirin da uku ya kuma musallin rahimahullah ta'ala asali ce abu na biyu annal hurriya tujma'u fi ba'd al-adib bil qur'an إذا لم يبي الثلث الجميل بالخبر yace samun yancin nan ana hada su akan bayi da ƙuri'a idan sulusi zai iya hudda su gaba daya yace saboda labarin da ya gabata shine hadisi na Imran ibn Hussein as-Sabi kenan yanzu idan aka yi mutum ya mutu ya bar bayinsa misali guda uku sai ce ya yanta wannan bayan da shi to yanzu da yake ya yanta bayi uku idan aka diba a dukiyar da ke da kwai kusurci sulsi ba to duka sun yantu to yanzu da aka zo bayi uku ya yanta da aka diba sai a gaba shi da komi sai wannan bayi uku yanzu ba wa rauda wata ɗaya a uku kenan yanzu ya za a yi sai a yi ɗoriya kenan ɗaya zai samu wannan abin wanda Allah sa su ne shi hutu shi ya huta sauran biyu kuma sun koma bayi to haka nan in a ce biyu ne za a hudda a mutum shidda to shi ma haka nan ne za a yi ƙuri'a wanda su masu hutu su biyu ta yi mera su gurup uku wannan mutum wannan mutum wannan mutum sai a yi ƙuri'a yana da su masu hutu na
الثالث إذا أعتق عبدا غير معين أو أعتق حولا معينا فلن يأمن هو هذا الذي أعتق من أبيه من أبيه فأدخل أفرد حيث أعتق عبدا من أبيه بالقراء لأنه لا طريق إلى تأييد من يستحق من يستحق الحق من أبيه إلا بالقراء ويشار إليها كما في الحديث السابق.
malaki cewa abu na uku annahu idza ataka abdan ghayra muayyan aw ataka abdan muayyanan fa nasiya yace abu na gaba na uku idan mutum ya yanta bawa a cikin bayinsa bai ayyana bai ce wani iya da bayi kada ya sai ce na yanta bawa na da ce ga wanda ya ce shi ko bayi iya gari ko kuma ya ce na yanta bawa na wani yanzu su wanda aka faɗi bayi ba su ji ba shi da ya faɗi inda sun ji zai ce wa an kaci to ba su ji ba ya riga ya faɗi kuma sai ya mance wanda ya yanta kaga da shi da wancan duka abin ya zama ɗaya kenan ko kenan kowane da wanda ya yanta bai san wanda ya yanta da kuma wanda ya yanta ya mance su kuma wanda aka yanta ba sani ba to idan ɗaya ƙwaru daga cikin wannan abu biyu ya mance man hadal ladhi ataka min abidi wane ne ya yanta a cikin bayin nashi fa ashkala al'amari ya kawo shi matsala ka rikici ya kasa ganiya a kharaja ya ce zai huta ai a zaka abdan min abidihi bil qura ya ce kada tun da ba wa ɗaya ne zai huta cikin mayinsa to tun da yanzu shi ya mance wanda ya yanta ko kuma daman kawai cewa ya yanta ba wani hudu ne yanzu ɗaya zai huta aka ce to shi ne tattara bayan a musu ɗori'a wanda Allah ya kaddara ta hawo kansa shi ke ya mutu saura kuma su cika da bautar su don shi ma a nan wuri a za a idan babu wata hanyar sai wani likita li annahu la tariqa ila ta'yin man yastahiqu al-ithm yace don babu wata hanya da zamu bi na wanda ya cancanci yanci min abidi daga bayansa illa bil qur'a sai da qur'a shi yasa mafi yawan al'amari ake qur'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai fita bulaguro da matarsa qur'a ake shi abin aka yi da ƙuri'a ta sau da haka duk wanda Allah ya ƙaddara su da shi su sauran ba ta damu haka ne ko? sau da haka amma duk lokacin da za a ce a yi wani abu ba da ƙuri'a ba to dole ya an samu kace da shi a ƙasa a rika ta kaga suwana aka zaba aka yi kaza aka yi shi sa in za a yi abu in ya ka irin wannan matsala kada ya yi ƙuri'a wanda Allah ya ƙaddara su ne shi ke tun da dai kowa ya cancanci wannan abu mu ƙuri'a shi kenan sai a zauna laya wata shekara haka aka yi da za a yi daura a gidan mala ibn jibril a riyar Allah ya kansa a jirgin nan abinda suke bukata mutane 500 daidai wanda an yi wani mutum 500 su an musu reservation na daki da shirhula da abinci da komi da komi amma yanzu kuma suna da damar duk wanda yake so yi karatu za a ba shi kayan karatu gudun karatu ya isa amma da matsala ba zai samu ɗaki ba da kayan shi huda da abinci tun da ɗakunan da aka kama na mutum 500 to da abincin da wuri ake tayin sunayen misali kowa ya ka sunan shi yanzu da aka zo aka ɗauki wa'inda mutane za a ɗauka sai aka samu afsan na mutum 30 kadai kenan mutum 500 ne aka rubuta sai aka samu mutum 30 musu zo ba sau da haka aka ba da kwana uku ba ma fara karatu da gwanon lokacin da da sai an kara kwana uku don a kosa su kwana uku ya yi da zo bai aka ce to shi kenan yanzu kuma sai aka samu mutum 130 wanda su kuma babu sunan su a rubuce kowa iya so yanzu gudun mutum na ake da kai gudun 30 to yanzu kaga in mu ne sai a ce a rika zabe kaga kenan aka lokacin da aka ce da wani da wani kaga a samu sai suka ce to tun da al'amari ya zama haka kowa ya bada sunan shi aka rubuta sunan mutum 130 aka linke su kowane suna aka rubuta sai a linke a linke aka zuba su a cikin bau aka juya su aka juya sai aka yato ga suna 130 mutum 100 ba za su samu ba 30 kadai za su samu wanda Allah ya kaddara ya samu to za ba shi ɗakinsa da shahudinsa da abincinsa da kuma ya samu wanda ku bai samu ba to zai je karatu duk abin da za a bada kadai abin da ne bashi da wanda ne bashi kana sai aka fara zuwa ana dauko daga kauyen da muna ce wani wani wani aka dauko mu muna da cikin wani mu rubuta zira mu a cikin talatin gida muka hoto kuma babu sun tana mu mu rubuta sai daga baya da ya lokacin da muka rubuta ya wuce to ya aka ware mutum talatin yanzu a take ma da mun da dakuna suna nan aka ce kuma aka bashi da abin da kumi da kun shi yana suka sauran mutum ɗari suna nan yanzu sai zai su kwana a masallaci kuma su yi su nema abinci su saya sun yi kwana ɗaya an zo darasi sai wani cikin ɗaliban ɗan nijar ne sai rufe da takara sai aika malamin da yake darasi a wani ɗan kusan su laraba akwai wanda suke neman damar irin wannan aiki na allah sai rubuta ce ga mu tun ɗari amma mu samu ba har ma lokacin da wasu ‘yan kaɗan sun karu ba mu samu ba ɗakin kwana kashi a bakin masallaci muke kwana ko mu samu abinci kuma sai mu samu biya kuma duk ɗalibai ne inda akwai yadda za a yi a agaza mana muna bukata kada ya karanta takardar da muna zaune ana karatu an yi karatun magariba shi ke nan sai an ƙare kaɗai da ya buga wani mai kuɗi sai ce a je a diba duk otalkin da suke kusa da nan ko mun tsada ta kama musu ya gafi yiwu a kama ce adibar tsoron mai tsada mai yin abinci da raka musu abinci abinci mai tsada ya gafi zafi muke kallon muka yi kuma mai tsari Allah mala gaba ɗaya aka ɗauke aka ɗauke su gaba ɗaya aka kama musu wurare na kirki abinci kuma da kirki ya yi na ba da gaba abin da ya yi na wallahi na ce a ce mun da sai dai kuma lokacin kowa ya faɗi sunan shehu sai da ka zo kana murna daga baya mijin ta jira ma haka kai da kenan babu hanyar da za a sai ta yi ƙuri'a bai saru ilaiha sai a tafi zuwa ga yin ƙuri'a sai a san kowa bai ce ba an mishi kishin adalci shi sa duk abin da za a yi in dai ana adalci to za a samu haɗin kai in ko ba adalci to shi sa ko a gidanka in dai baka adalci to dole a riƙa samun matsala amma in kana adalci tsakanin iyalanka in mata ne tsakanin su tsakanin da Allah zaka adalci su ma yara kana adalci tsakanin sai a zauna lafiya amma baka adalci kana karkata wani guri to kaga dole ka kawo matsala cikin gidanka da bismillah ba
الرابع أنه يؤتى ورقه من السلف آل الموت فلو أعتق حظا لا مال له سواه أو صبر أو صبر عليه وهو لا يملك مالا سواه ثم ملك ثم ملك عند الموت أعطي قيمته تبين أنه وتقى كله حين اعتقى حين اعتقى لخروجه من سلسله عند الموت وكان ما كسبه- وكان ما كسبه بعد ذلك له أن يكون ما كسبه هذا الحمد آه، بعد بعد إفكه آه، وقبل وقبل وقبل جزره وقبل جز- وقبل الجزم بكونه حرا ملكا له لأنه تبي- تبين أنه في هذه المدة حرا والحر يملك ما كسب yayi to kuna ji hukunci na gaba arabi ya ce abu na gaba annahu yutabar khurujuha min as-sulus halal maut yace inda ake lura da wasiya ce mara lahiya yi ko kuma wasiya ce mutum yayi to shikenan yanzu lokacin da mutum ya mutu to a lokacin ake aiki da abin da yake da kai ba ta za a yi ba a lokacin da mutumin da ya yi wasiyar sai a ce ai lokacin da ya yi wasiyar nan da wata shida ai iya da miliyan shida yanzu da ya mutu miliyan uku ne sha ba da ake aiki ba inda wasiya ce lokacin mutuwa ake lissahi da abin da kace da kai kun gane ko kenan da shi za a yi hukunci kenan in da can baya lokacin da ya yi wasiyar nan yana da miliyan shida yanzu da ya mutu sai kuɗi ya lalace ya zama miliyan uku to ba a ba da ba abin da yake lokacin iya miliyan shida a na miliyan uku za a yi wakacin yan miliyan ɗaya za a bada tun da yan haka ne da miliyan ɗaya za a bada kenan da maga da miliyan ɗaya za su samu da ɗaya za su samu to ɗaya za- za a ɗauka to sai ke cewa falau a taka abdan la malu lahu siyahu da mutum zai yanta bawa ko baka da wani kuɗi baka da komi sai wannan bawa auta barra abi ko kai sadaka kace na ba wani shi baka da wani abu sai shi wa huwa ma la yamliku malan siwahu ba shi da wata dukiya in ban da wannan bawa sai ke cewa summa malaka indal maut in ga ne ko bi ifai qimatahu tabayyana annahu utika kullu hina itaqi yace shikenan yanzu lokacin da ka bayyana eh, ka yanta wannan bawon naka baka da ko sisi sai wannan bawon yanzu kuma daidai mutuwarka wannan bawa ya mallaki kudade Kun gane ku ka mutu shi ko yanzu ya mallaki wasu kudade kenan yanzu wannan kudade ai da in za a gama da bawa kenan da ƙarshen ta haɗu an samu wasu kudade kenan da ba bawa kaɗai kake da kuma yace ya ya mallaki wani yace abinda ma bawon ya mallaka linki bin kimarsa misali bawon zai yi min jika 500 in sai bawon ya mallaki 200 kenan yanzu kamar miliyan 500 kenan ya ce kuma ta bayyana annan uci ga kudu ya an ya bayyana cewar kai wa an yanta ka gaba ɗanka hina itaƙi lokacin da yanta shi lokacin da harkon nan likuruji min sulus inda mutu lokacin da yake zai mutu da ya mutu aka ce ya ba wannan ya huta a cikin sulusi abinda ake nufi anan lokacin da ya ce ya yanta wannan ba wannan shi inda a lokacin da ba shi da wani abu yanzu sai- shi ke yanzu bawa sai ya mallaki kudade yanzu da mutum ya mutu da aka diba ga miliyan ɗaya a wurin shi kuma gashi ɗari biyar nau kenan so shi yanzu nawa za a wata ɗari biyar Wa- wa- ya waye huta ciki bawa kenan yanzu bawa ya huta yanzu wannan kuɗi shine zai tsaya kun gane ku tun da ai yanzu kuɗi lokacin da mutum ba doga baya bane ya samu tun da lokacin da yake ƙarƙashin wannan mai gidan shi kenan yake ya mallaki wannan kuɗi yanzu kuɗi nawa ne ne? na mai gidan shi ne yanzu da ya mutu sai aka samu yana da kuɗin da ya kai linkin shi biyu shi kuma yanzu da da ya mutu da aka diba sai aka ga cewar kaɗai ba abin da ya mallaka sai wannan bawan yanzu kenan ta ga ai bai kai ba a hul a bara shi gaba inda bayi uku ne da ya aiko ne a hudda da to yanzu sai aka yi ya mallaki kuɗin da ya kai ninki shi biyu sai aka ce kenan in ka gama da bawan ya zama ninki nawa kenan uku ɗaya ya fita kenan yanzu bawa ya fita shi kenan yanzu kuɗi wannan kuma amma wa gurin mutu aka ce ya ce likuruji min sulsi inda maut saboda lokacin da zai mutu ya huta ai daga cikin sulsi kenan a cikin karba uku ai shi ɗaya ne kenan ya huta ba shi da matsala a nan wa kana ma ka ba da zalika ne yace amma kuma abin da ya nema daga baya kuma nashi kire yanzu yanzu an kare yanzu an ya yanzu kire yanzu in ya nemi wani kudin shi daga baya to kuma yanzu nawa ne na ba wani yanzu ba magana kire ya yanzu shi ke ya yanci tun da ya fita cikin wani sulhun kira abin da zai nema daga baya kuma nashi ai ya kuru ma ka sabo hadal abd abin da wannan bawan zai nema ba a da itiki bayan yan tashi tun da ai ba a yan tashi sai lokacin da mai gidan shi mutu kuma ya lokacin da aka diba abin da mai gidan shi mallaka wa qawlan jazm bi kauni hurran mulkan lahu ko yace kafin a ce a yanki a ce yanzu ya zama ɗa ai mulki ne nawa na mai jigan shi yanzu fada ya zama ɗa kenan duk abin da ya biyo baya nawa ne ne na bawa ne li'annahu tabayyana annahu fi hadhihi mudda hur domin ya bayyana a wannan mudda ya zama ɗa wal hurru yamliku ma kasab shi ko ɗa ya mallaki abin da yayi kenan yanzu wannan mas'alar na san kun fahimce ta idan mutum ya mutu kamar ya mutu sai ya bar wannan kasar ita sai kana ji yanzu da kamar ya mutu sai ya bar bawa daya sai ya ce kuma ya yanta shi yanzu in aka zo dukiya an babu komi sai bawa daya ya yanzu tun da ɗaya ne cikin sulisi inda su uku ne wadda to yanzu shikenan sai aka yi katari wannan bawan dama yana neman kuɗi ya tara wa mai gidan miliyan ɗaya shi ko bawon aka ce to bawon zai aka ce shi ya yi ɗari biyar yanzu ana gama da miliyan ɗaya ɗari biyar yanzu nawa ne su da su ɗari biyar kenan bawa ya fita ba abin da ya rage bawa ya fita to shi kenan yanzu aka ce to bawa ya fita yanzu kuma daga baya sai fara neman kuɗin shi kenan tun daga mutuwar da aka zo aka diba aka yanta shi kenan inda kafin mutuwa ne abin da ya mallaka nawa ne ne mai gidan shi yanzu da ya mutu shi ke abin da ya nema daga baya zama nashi ke nan yanzu kada ya huta ya samu lahiya kuma abin da ya nema daga bana shi ne shi sun gaba na wa ya tsara alai ai ala sayyidil abda allazi atafahu fi Na.
na Na.
wa laysa indahu malun wa na dayna yusbihu to ai yusbihu wa tawi qimatul abd qimatul abd ai yazidu alaiha لم يؤخذ منه شيء لأن تصرفات المريض مرض الموت من من أتت min itkin من إثم وهبة wahibatin وإبة ونحوهما حكمها حكم الوصية لأنه رد النفس لأن حكمها حكمها لأنه لا يمكن فيها إلا ما يخرج من الدين كما في حديث الثالث وتقاض عليه بقية الأحكام مشابهة له ومن ذلك أنه أنه يخدم الدين عليها كما في الوصية فإن الدين يقدم على الوصية فيما يعرف to yayi sai malam ya ce wa in sara alaihi ai ala sayyidil abdi idan mai gidan bawan nan ya zama akan shi akwai allazi ataka wanda yace ya yanta bawan shi fi maradi mauti a cikin rishin lafiya ta mutuwar tashi mutum da yana da bawa cikin rishin lafiya sai yace na yanta ka to shikenan walaysa indahu malun siwahu bashi da wata dukiya sai wannan bawan sai iya da mai dainin ya sagari yana da bashin da zai cinye wani bawan gaba da ma'ana bawan 500 ne kudinsa ana bin shiga 500 akwai akwai kudi ba kenan yana da bashi bashi zai cinye dukiyar gaba da ayyar sagari kuwa yi sawi kimatar abu zai birniyar ma'ana ya daidai da kimar bawan au ya zidu alayya ko ma ya wuce kudin bawan misali bawan 500 ana bin shi 600 aka ga ya wuce kudin bawan to me za a yi ya ce lamyi utak minu shai'in ba abin da za a yanta daga bawa yana nan bawan shi tun da mai gida yana da bashi bashi ya yi daidai da kudinka bawa ba a yanta ka ko kuma bashin har ya wuce kudinka yana nan a bawan ka me yasa ake li anna tasarrufatul maridi marabal maut yace domin mara lahiya tasarrufin da zai da dukiyar sai ce an yi kaza na yi kaza ya ce domin mara lahiya idan ta sarrufi a dukiya cuta ta mutuwa min itikin in mutum yanci ne kira mutum mashin lahiya ya yanta mutum ko ya baka wani abu duka su da ausiya ke ɗaukar shi in gane ku min itikin wani bafi wani abu hukuma hukumar wasiya ya ce hukumcin hukumcin wasiya kiran li'annahu waradan nasu bi'anna hukumaha hukumaha ya ce bi'anna hukumaha yace domin nasi ya zama ya zo shi akan hukuncin ta shine hukumu wa hukuncin ita wasiya fi annahu la yunfadu minha fiha ba za a zartar da wani abu a cikin wannan ba kenan babu illa ma ya kamlu min sulsi in baka ga an zartar da wani abu sai abin da wutar da sulsi kenan a sulsi ne za a bara in babu a sulsi shi kenan kama bin alin sabi ita ba tuqasu alaihi sai a yi kiyasi akan wannan baqiyatul ahkam dukkan sauran al'akamin mutashabihati lahu duk hukunci da suka yi kama da wannan shi ma za a yi kiyasi a haka wa min zalika yace to daga wannan ne muka san da cewar annahu yuqaddamu daynu alayha dole ne a gabatar da bashi akan wasiya yanzu kenan mara abin da ke so ya nuna mana anan a cikin alqur'ani Allah ta'ala da yazo a cikin magana akan yusikumullahu ta min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wa me aka fara gabatarwa wasiya to wani inda abin da sai ci a yau ai a cikin alkur'ani wasi aka fara faɗa alhali kuma duk gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i akan cewar bashi yana gaba da wasiya kuma kai ma ƙaran bashi yana gaba da wasiya yanzu misali mutum ne bashi da lafiya sai ce a cikin kuɗi na na baka miliyan ɗaya to sai ya mutu sai gana aka gana mishi miliyan ɗaya me za baka babu da kuɗin shi wata miliyan ne ba gani wasu to saboda haka bashi za a gabatar da shi akan wasiya to menene yasa kuma ran kalin da yake to me yasa aka gabatar da wasiya akan bashi a nan a cikin alkur'ani malamai suka ce abin da ta gabatar da wasiya saboda mutane sun rena ta in an yi wasiyar na musa ba shi yasa duk da ta kai bashi ba sai aka kawo a gabatar da shi a da mutane da muhimmancin amma bashi kam shi ne gaba shi yasa kenan yanzu idan mutum ya mutu haƙoƙuwa wanda suke biyo baya a takaice dai abu hudu ne ukun wannan na shi mamaci ne ɗaya kuma na magada ne amma magada nasu yana fitarwa bayan wannan to za mu fara daga haƙƙin da bi kowane haƙƙi ƙarfi idan mutum ya mutu shi ne haƙƙin binnewa mutum kun san akwai ƙasashen da sai an sayi fili ake binne mutum haka nan yin ramin ma sai an saya ga likawani yanzu ko liko a nan aka ce likawani a ƙa'ida kuɗin mutum ake hulɗa to idan mutum ya mutu ko ana zon shi kai ina jigo? to yanzu idan aka zo abinda za a fara yi ɗawainiyar mutuwa shi ne likafani da abinda yake tare da likafani da za a sa in ruwa ma sai an saya shi ma a cikin duka ba magana in gurin ma sai an saya shi idan namu ma sai an biya sai an yi kenan in aka ce a biya mai rami ba laifi ba musulunci ya yarda amma babu kudin malamai da za ta yi amma da kudi wani guri ma wani alama guda ke da yi ko kuma da an dawo shi sa sallar ma ake gauga wani shiga gaba ne ya sallah saboda akwai abin da ake gudanar mai sallah sallar gawa ibada ce saboda haka kenan shi yasa yake kokarin kuke ga mutane yanzu da an yi mutuwa kaɗai wa mutum ba a ce maka dubban gamanka ko mutum zai rubutu ya kuma mashi shi yasa mutane da suka gano haka suke wasiya ce to in na mutu ga wani zai mai sallah kada yau shi wannan shi ba ba rai maka sallah shi abin da yake tunani akan shi daban ɗan abin da za ka samu kuma yana sallah kuke saboda haka kenan in aka kare yanzu an kare ɗawainiyar mutuwa abu da yake na gaba bashi ko dukiya za ta kare magada baku da kogi sai an biya bashi gaba da to waɗannan biyu su suka fi komi ƙarfi an binne shi an kare an biya bashi amma haramu ne a ɗau kuɗin sadaka a cikin kuɗin mutum ya mutu amma yanzu ai kuɗin magada na sai tun akwai yara ƙanana amma in manya ne shi ma ba irin wannan sadaka da ake bazai aka mata ka'ida shi kuma musulunci idan bai kayyade ba abin ka kayyade ya ɗauka mutum ne yanzu inda ce misali kada ka gana ma ka yi sadaka yau da ya mutu ka mai sadaka ba na yi ba ka ɗora ba ka bara saboda Allah shi ma ba irin wani tsarin da ake ba shi ba hudu da ƙarƙashin kanan tana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu an zo an yi binne an zo an biya masu bashi gaba ɗaya idan abin da ya mallaka ko gidan da kuke ciki ko kai ko sutura da ya bari ta sawa tashi in dai ba ƙare biyan bashi ba sai an hudu wani sutura an sai da an biya bashi yanzu an ƙare biyan bashi ko sisi ba fi kuma abin cika shi yasa ai kun ga wannan abdullahi ba lokacin da babansu ya rasu kin ya rayu a raba dukiya sai sai na je gurin hilin arfa na yi shaida duk wanda ke bin babanmu bashi zo biya shi yace ba zan raba muku gyaran ku ba sai na je na yi shaida wanda ke bin baban bashi in na yi ba abin sanar ruwan ba aka yi aka yace ba zai fara ba sai ya ji inda ake taruwa akwai mutane biyar da suke mu'amala da shi saboda haka in na ƙare biyan kowa sanar zai mu da muku amma amma bin ka ba rusa bari a ce a sai da gidan ku haye da sai shi kenan shi ko ba gidan ku bane kenan da amma kuma kun yi cuta ba na ku bane yanzu an ƙara biyan bashi to kuma abu na haƙi na gaba na uku kafin an yi gano shi ne wasiya to sai dai ita wasiya ba ta kai su ƙari ba me ba ta kai su ƙari ba ita ɗaya uku ake bada kenan yanzu da ya mutu sai aka ce nawa ya mallaka sai aka ce ya mallaki miliyan tara nawa ya ce ya yi wasiya ce a bada miliyan biyu to duka za a ba su nawa ya ce a bada miliyan uku duka za a ba su kuma ɗaya ne a uku nawa ya ce a bada miliyan hudu to ya wuce yanzu sai a san ko a bada ɗaya a cikin uku gani ko kenan ta wasiya abinda ka bari in aka lissafa yawan shi da gidaje da kudade duka ake kimanta su gida miliyan kaza ya wannan kaza wannan kaza aka kare aka raba sai aka cewa in aka raba gida uku nawa zai bada so sai aka kalli abinda kai wasiya in ya wuce so da haka sauke wasiya za a yi ta koma daidai wannan daya uku in ko bai wuce ba to ko lokaci a bada sai an bada an bake ba kenan kaddara inda ce yana da kuɗi mai yawa ya yi wasiya ta miliyan ɗari da aka diba iya da miliyan ɗari hudu to ɗauka na duka miliyan ɗari a bara wani yana da ko miliyan ɗari hudu gari bara su gari to yanzu in aka biya wasiya kuma yayin sannan sai a yi maganar bashi wannan kai gado shi ke an ƙare wannan uku sun ƙare sai sai gado to sai dai a nan idan aka yi haka tun daga radda aka mutu kenan an tsaida ba a taba wani abu in ba waɗannan abubuwa sau da haka kenan a nan da mata da yara kowa duk abin da za a yi na abinci kowa a cikin lissahin ba sai dai wanda ya ɗaunar ya ba da kira a cikin lissahin yake tun da musulunci in aka mutu a kaɗai sha a raba kowa ba shi da shi kenan yanzu ba za a ce ba a ba za mu yi daga mugado ba sai nan da shekara guda kuma a zo ana bataka da kuɗi wani ma shi baya amfani da kobi tun shi baya nan ana ɗaukowa kuɗi a gida ana rantsamewa sai ya zo a ce yanzu abin da ya rage ka ba lokacin da aka yi mutuwa an bar miliyan uku yanzu da aka zo a cikin wannan shekara da ba a raba gado ba an ci miliyan biyu sauran ɗaya ce kun ci miliyan kun ci na kuɗi sai a yi lissafi a lissafi gane ku wannan wannan shi ne haƙi ko matar da take da idda da za ta yi idda kare zama ne za ta yi a cikin gida wannan kan ba hudda ta amma kuma abincin da asali a cikin gada da za ta yana ana iya ba mutum abans da shi gaba da amfani an zo da sahi an sa abin da aka ba ina muka ta shi ne amin muka su yawwa tutu shi ne muka ce za a yi kiyasi duk wata mas'ala wanda take haka shi ne muka ce wa min zalika annahu muqaddamun daynu alayya za a gabatar da bashi akan wasiya kama fil wasiya yake cewa fa inna ad-dayna yuqaddamu ala wasiya domin bashi ana gabatar da shi akan wasiya bi ijma'i al-ilm ijma'in duk gaba ɗayan malamai bashi yana gaba da wasiya ولا يصح ولا يصح صرفه به أي لو تمر على مريض مرض الموت لعبده لعبده المملوك لشق آخر وعليه دين بما
يماثل يماثل قيمة الأرض أو يزيد عليها لم يتم تبرعه لما سبق ذكره في المسألة الماضية.
yace wala yasimu tabarru'uhu bihi in kai kyauta da bawanka bakka da wani abu ana binka bashi yace kyautar ba ta yi ba ai law tabarra al maridu da wara lahiya maradal mauti ciwo na mutuwa yayi kyauta da bi abdi da bawansa al mamluk wanda ya mallaka ya bada shi da shaksin akhar ga wani mutum wa alaihi dainun shi ko ana bin shi bashi yumasil qimatal abdi yayi daidai da kimar bawan aw yazidu alaya ko ya wuce ma kimar bawan lam yasa yace tabarru yace tabarru inda kyautar da yayi bata yi ba ala gunka bashi ka bashi za a biya lima ta madikiru bi mas'alatin madiya saboda abin da gabatar da mas'alatin wuce na'am na'am
ولو وقع بشيء ولم يأخذه ولم يأخذه الموفي موفي له زمانا زمانا طولا عليه أي نظر إلى قيمة هذا الموفي به حال هو أقل من ثلث من ثلث المال الميت فتنقل الوصية أم أم أن أو أن القيمة أكثر من ثلث مال الميت فلا يستحق منه منه الموت له إلا بقدر ثلث مال الميت وقت الموت للموت لا وقت الأخذ لهذا الموت به من قبل الموت يومي أن وقت الموت للموتي وهو وقت وقت وقت النفاذ الوصية نعم فتبرأ فزاد منه قيمة هذه to yayi yace walau wasa bi shay'in da mutum yayi wasiya da wani abu falam ya kuzin musa da ku wanda aka mishi wasiyar na ce musi wanda ya wasiyar musa da wanda aka mishi wasiyar bai karba ba zamanan lokaci har wannan mutum ya mutu shi yasa idan mutum ya mutu kyauta lahiya kalo in ma zaka je ka amshi kayan ka domin in ya mutu ta koma wasiyar ya ce to shikenan me za a yi uwima alaihi sai a kimanta shi ai nazara ila qimati hadal musabi sai a diba kimar wannan abin da aka wasiyar da shi aka ce a bada shi nawa ne kimar shi hal huwa aqallu min sulus ya kasawa da sulusi ko kuma sulusi ne min sulusi malil mayyit sulusin dukiyar mataccen in sulusi ne yace ko tun bazul wasiya sai a zartar da wasiya am anna qimatahu aksara min sulusi malil mayyit ko kuma kimar ya wuce sulusin dukiyar mataccen falasai minhu musa lahu kenan wanda aka bashi wasiya bai cancanci wannan abubatin da ya wuce illa bi qadri sulsi mal mayit abinda za a bashi daidai sulsin dukiyar mataccen ta san ita ma dole masa alakun azabi waqatal mauti lokacin mutuwa ko kuma waqatal mauti lil musi lokacin mutuwar wanda ya wasiya la waqatal akad ba lokacin karba ba in gane ku mutum da ya baka kyauta ba karba ba gane ku sau da haka yanzu sai a ce to yanzu ya mutu yana ta zama cikin wasiya to yanzu lokacin da ya mutu ake kallon kimar abin nawa ne kenan yanzu wannan abu da ya mutu in yau da ya mutu kimar shi misali jika 500 ne tun da nan da aka yi mutuwa ku ba ku zo kuka yi zaman nan ba tun da shi kwanar da aka yi mutuwa nan ne yanzu a tsakanin sai ya ƙara kima to kima da za a aiki da ta ranar mutuwa tun da ayyana nan da ya kamata a yi aka ƙi shi ne a ɗauki kima ta ranar mutuwa ba kima ta ranar karɓa ba sai ce kenan yake cewa yake cewa la waqatal akhar ba lokacin karɓa ba li hadhihi al musa bihi ga wannan abin da aka wasiyar da shi ne min qibali Musa da daga bangaren wanda aka mishi wasiya li anna waqata mautil musi yace domin lokacin mutuwar wanda ya wasiya huwa waqatu nafadil wasiya shine waqatu nafadil wasiya lokacin zarcewar wasiya wato wato utabaru qimatu hafi kenan kimar za a aiki da ranar mutuwa ba ranar karɓa ba farkon jiri damun gani akwai lokaci a lokaci ya sai a tsada gani yawo
rashin zai ce ne ko ana tunawa